بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أعيد وشم بالقعدة شكرا تبني إير إريئي وأربعين إجراء سمجين كيرا أبن محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shine kuma yayi daidai da uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha tara shekarar miladiya a za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin riyadu sharifin wallafar babban malami muhiddin abu zakariya ya haya bin sharaf annawi Allah ji ɗansa da rahama kafin mu tafi hutu mun tsaya ne ko kuma mana cikin kitabu adabi safin littafin da yake bayani game da ladabbuka da addinin musulunci ya tanadar ya ajiye ga matafiya da kuma ita tafiyar kanta mun karanta babubbuka da dama a cikin insha Allah ta'ala za mu tashi ne akan babu ma ya ƙoru إذا ركب الدابة للسفر باب ما يقول إذا ركب الدابة في السفر باب زي بياني جمد أبن جمت في زي فدا إذن يهو دبسا ko a bar hawarsa don yin tafiya wannan shi ne babin da za mu shiga insha Allah ta'ala qala Allah ta'ala malam ya buɗe wannan babi da ayoyi na alƙur'ani kamar yadda ya saba a sauran babubuka da suka gabata qalici wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha وما كنا له مقربين وإنا إلى ربنا لمنقلبون wannan ayar tana cikin jerin ayoyin suratul zukhruf Allah madaukakin sarki yana kididdigawa bayin sa irin ni'imomin da ya yi daga cikin yake a farkon ayar Allah madaukakin sarki yake وجعل لكم آه هو الذي آه وجعل الأزواج كلها كآية أرم بارك الله فيك والذي خلق الأزواج كلها ألا ما تكون شركي في شيني وند يهلك الأزواج أي الأصناف ma'ana dangi dangi na abubuwa komai guda biyu shine azwaja kuma yadda a cikin wata yar Allah madaukakin sarki ce wa min kulli shay'in khalaqana zaujaini da Allah ke tabbatar zaujaini a can wajen shine azwaji a nan wajen bana Allah madaukakin sarki ya samar da komai biyu biyu dangi biyu namiji da mace sama da ƙasa ita ce kudu sai ta ce ne arewa an ka ce gaba sai ta ce ne yamma an ka ce sama sai ta ce ƙasa in ka ce rago sai ka ce tunke in ka ce akuya sai ka ce dan mai haka in ka ce bakin ciki sai ka ce farin ciki in ka ce dariya sai ka ce kuka ma'ana dukkanin halittun Allah subhanahu wata'ala yi su ne dangi dangi biyu komai haka yake Allah madaukakin sarki shi kadai ne ɗaya ina fata da amma komai ka kalla guda biyu Allah madaukakin sarki shi kadai ne wuturi guda ɗaya kwallon kwal Allah madaukakin sarki ce shi ne wanda a ya sanya ku kasance a tunafa dangi dangi kowanne abu guda biyu ne gaba kuma sai ce waje alalakun minal fulki wal an'ami sannan shi Allah madaukakin sarki shine ya sanya muku minal fulki daga jiragen ruwa alfulki shine as-sufun jiragen ruwa ke wal an'am da kuma dabbobi na ni'ima aka ce dabbobi na ni'ima a nan wajen ba su ne dabbobi na ni'ima da ake nufi a can a cikin sosai al'am ba da Allah ya ce samaniyatu azwaj min al-ba'al ithnayn wa min al-ma'ad ithnayn can gaba kuma yake wani labakari sai wani wani sai wani labakari sai ba su ba abin da ake nufi da dangogi dabbobi na nima a ramadan su ne dabbobin da ake hawa domin tafiya a kan kaga ina gani ai ba a yin tafiya a kan rago ba a yin tafiya a kan akuya ba a yin tafiya a kan ƙananan ƙananan dabbobi ina fatan ku to da ka al'an'amu da ake nufi su ne su ne kamar doki kamar raƙumi kamar saniya da sauran tare da cewa wasu daga cikin malamai suka ce saniya ba ta cikin abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya halitta wa adam ya hau ya yi tafiya a kan cikin saniya an Allah subhanahu wataala ya halitta ta ne domin a amfani da namanta da sauran sassan jikin ta zan amfani ɗan adam sannan babu laifi a yi noma da ita a ɗora mata garma irin ta shanu ta rinka ja a cikin gona da mun amma mutum ya hau saniya don ya tafiya da ita wannan ba daidai bane kuma yadda hadisi ingantacce ya tabbata annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yake ba sabansa labari cewa bainama rajulun rakibu rakibu bakaratan id qalat lam ukhlaq lidhalik annabi yake yayin da wani mutum yake haye akan saniya id qalat kawai sai wannan saniya ta buɗe baki sai magana tace masa kaga bawon Allah lam ukhlaq fi zalika ba fa an halice ni bane dan a rinka hawa baya na ana tafiya da ni yace inna ma khuliqtu a inna ma khuliqtu lil harb yace an halice ni domin ne domin ayi noma da ni ya nan kira da aminci tsara tabbata a gare shi kallon mutanen da suke wajen wanda yake ba labari sai ga kowa ya dan sun koyar da kuma dai labarin ya dan nauyi haka a ce saniya ta bude baki sai magana sai sai kamar abin ya dan nauyi kamar abin ya ɗanyi nauyi haka to shi ne sai annabi kira da aminci tsara tabbata a birki ce amantu ana wa abu bakri wa umar ita ni dai na yi imani abinda na faɗa gaskiya ne sannan abu bakar da umar suna sun imani da abinda na faɗa a lokacin da ya faɗa ka fa abu bakar da umar ba sa wajen amma ya bada shaida a kan su cewa idan da suna nan za su yi da abin da ya faɗa ba tare da kowace irin shakka sallallahu alaihi wa sallam abin nufi da shi ne a dabbobi da ake nufi a wajen su ne a kamar raƙumi ko kuma dai amma dabbobin da ba waɗannan ba a hawan su domin a yi tafiya a kai to waɗannan abubuwa da Allah maɗaukar sarki lissafa mana shi ne ya sari mana su jiragen ruwa da kuma dabbobi Allah maɗaukar sarki ce matar kamuna abin da kuke hawa su yi tafiya a kansu litastawu ala buhurihi Allah maɗaukar sarki ce don ku daidaita a gadon bayan waɗannan dabbobi da za ku wadon ku tafiya ko kuma don ku hau cikin jirgin ruwan a ku daidaita a kansa domin tafiya daga gaba zuwa gaba Allah subhanahu wa ta'ala ce sun matasturu nikmata rabbikum idan sawaitum alayhi sannan ku rinka ambato ni'imomin Allah madaukakin sarki da yayi akan ku idan kuka daidaita a garin bayan wa taqulu ku rinka cewa subhana alladhi sakhkhara lana hadha sarki ya tabbata ga wanda shi ne ya yassare mana ya hore mana wannan wa ma kunna lahu muqrinina ba mu kasance masu iko da samun daman sarrafa su ba ba daman Allah madaukakin sarki ya yassare mana su ai muqrinina ai muqrinina lahu yanzu kalli irin dabbobin da tunda ake amfani da su wajen tafiya misali kalli raƙumi kalli ya girfi na doki waɗannan ko kuma alfadari galibi sun suka fi amfani da su wajen tafiya ko to kowane ɗaya daga cikin sa da yanayin halittarsa da gudun jikinsa ya fi ɗan adam ƙarfi ya fi ɗan adam a karsashi da a yiwuwar idan a ce a shi ma za a masa halitta irin ta mutum waye zai rinjaye wani a wajen faɗa ko abin da ya kuma ba amma sai ka ga ɗan adam ko da ƙarami ne ya samu raƙu yana sarrafa shi yadda ya gaba wannan ya karewa ce ta Allah maɗaukar sarki abin da za ka gana haka shi ne kalli dabbobin daji wanda su Allah maɗaukar sarki da ya sare mana su babu irin wannan ya sare wasu a tattare da su yadda Allah ya ba mu dama akan doki da raƙumi da sauransu Allah bai ba mu dama akan kura ko zaki ko damusa ko abin da kuma da haka yanzu Allah waye yake zai samu damusa yake zai hau damusa ya tafi a kan ina fata ku waye zai wannan ganganci babu babu haka nan ko kura da ake wasa ita za ka ga sai an sai an sa masa takunkumi galibi sannan kuma za ga su kansu masu wasa da kura da sauransu suka yi amfani da ɗan abubuwa da na cibi wajen shirya mata karfafinta da abubuwan amma kai ka san ku ido biyu da kura a cikin daji da suke duka kira da sabo Allah akwai ne gwada ba za su yi to a kaga idan girma ne a jiki da doki da kura wanne ne su girma doki ya fi girma amma ne ka sai da karamin yaro inda ya sanar da yahu doki ya sarrafa shi za a ga yana ta gudu a kan lokacin da yake so ya tsiri shi kuma jalin zamu ce tsaya kat ba tare da ya tafiya yanzu idan dan karamin yaro ko da ɗan shekara uku ne ko hudu ya kama akalar raƙumi me zai masa zai ga shi inda ya ga dama raƙumin nan ko gaggama ba zai masa wannan biyu na cikin ne yassarewa ta Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ce sakkarar na haɗa makon na lamun ɗin inna ila rabbina lamun falibina hakika mu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki za a mai da mu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki za a biyar da mu a kuma da mu idan mun mutu za a ɗauke mu a gadonmu na ƙarshe shi ne makara a ji a kan mafarkin Allah mai kakar ce kan mutuwar imani sai daga cikin magabata a daga cikin malaman tabi'a mai suna Qawus ibn Kaysan al-Yamani yana cewa haqqun ala kulli muslim idza rakiba dabba aw safina ay yaqulu dhalik yace haƙƙi ne akan kowanne musulmi matuƙar zai hau wata dabba ko zai hau jirgin ruwa don ya tafiya to haƙƙi ne a kan shi ya faɗi wannan addu'a da Allah maɗaukai sarki ya koyar da mu a cikin alƙur'ani ya ƙara da cewa wa ya tazakkara in kilabahu fi akhir umrihi alamar kabil jinaza ila Allah ta'ala sannan ya rinka tunawa lokacin da za a komar da shi shine in kilabahu lokacin da za a ɗauke shi a mai da shi a tafi da shi fi akhir umri a ƙarshen rayuwarsa idan ya mutu kenan alamar tabil jinaza akan abin hawa amma fa ba doki ba ba jirgin ruwa ba akan ne akan makara ila Allah ta'ala zuwa ga Allah madaukakin sarki ne lokacin da mutum ya rasu da mutum ya rika tuna wannan duk lokacin da ya hau abin hawa ko kuma lokacin da ya tashi zai yi tafiya waɗannan ayoyi su ne ayoyin da malam ya buɗe a wannan babi da akwai ɗaya daga cikin magabata mai suna suleiman ibn yasari wanda imam al-khattabi abu abdullahi al-khattabi ya kawo cikin tafsirinsa a aljami a kamun ƙwarar yake cewa akwai wasu mutane da suka tashi za su tafiya duk lokacin da suka sauka wani masauki za su tashi domin ci gaba sukan karanta wannan addu'ar subhanan lazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin idan suka ƙara sauka tun da kun san tafiyar da yadda ake yanke a kan dawaki idan aka ji wannan zango sai a sauka ne bi a kwana da safa a tashi tafiya ce sai a wata ɗaya ana yin wata biyu yanzu Allah madaukakin sarki ya kawo sauki tafiyar da ake yin wata ɗaya yanzu cikin awa biyu ko awa uku sai mutum ya yi duk sauki ne da Allah madaukakin sarki bai samu mana idan lokacin da suka sauka idan aka gama hutawa aka yada zango don tafiya don ci gaban tafiya suna karanta wannan addu'a subhanal ladhi sakhkhara lana hadha to akwai ɗaya daga cikin su yana da wani doki dokin sa bashi da karshe shi kwata kwata dokin sa bashi da kujari baya irin mulki sun sai kuma doki dawakin saura yake cewa ta kai ai wannan addu'a da kike da kike faɗa ba ni ba zan faɗe ta ba saboda ni ina da iko akan wannan abin hawan nawa ne me yasa ya faɗa haka wai saboda dokin sa bashi kamar a ce ba shi da lafiya ba shi da kuzari in ce shi ne faɗin na addu'a ba ya ce inni lizalika la muqri ni game da wannan dabbatawa ina da iko ina da damar da zan sarrafa ta yadda na gaba kun ga a cikin addu'a a cikin ayar da Allah ya ce ma kunna lahu muqrina ba mu kasance masu iya sarrafa waɗannan abubuwan hawa ba ba tare da ya tarewa Allah madaukakin sarki shi kuma sai ya injili sai ya ce a shi zai iya shi da dabbata mata da kujera imam al-qurtubi yace yana hawa kan abin hawan nan kuwa da yi nisa ba sai wani dokin mara kuzari mara karkashi sai ya girgiza da shi ya faɗo da shi ya taka masa wuya ne nan take shi sa duk inda aka ce wani abu sunna ce ta manzon Allah kira da abinci har tabbata a gare shi qawanin alqur'ani ya kuwa ba a masa inji ba a masa inji babban abin da ya kokari shine kokari kai idan za ka iya idan ba za ka iya ba ka kira Allah madaukakin sarki ya ce maka kai ba ka iko amma ka yi magana mara kyau a kamar kyau a kai wannan wallahi jefa kai ne cikin haɗari na sha kawo mana misalai da yawa irin wannan wanda suke ƙoƙarin yi wa sunna izini nan take Allah madaukakin sarki ɗauki kyakkyawan mataki ko kuma ƙoƙarin mataki a kansu ba tare da alheri ba nan take Allah ya samu dace malam ya buɗe wannan babi da hadisi na farko cewa Ali bin Umar radiyallahu anhuma an karɓo wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa Umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da aminci ƙara tabbata a gare shi kana idastawa ala ba'ini ya kasance idan ya daidaita akan abin hawansa idan annabi tsira da aminci ƙara tabbata a gare shi zai yi tafiya ya hau kan abin hawansa ya daidaita ya zauna kenan kharijan ila safri yana mai fita zuwa wata tafiya daga cikin tafiyoyin da ya mutu to nan gabar shine malamai suka ce yana nuna mana cewa ashe wannan addu'ar ba ko da yaushe ake karanta ta ba ba duk lokacin da ka fito daga da motar ka daga gida ba ko kuma duk lokacin da ka fito da mashin ɗinka daga gida ko kuma ka ɗauko kekenka don fita ran karanta wannan ayar ba a'a ko kuma wannan addu'ar ana karantawa ne lokacin da ka fito don yin ne don yin tafiya kamar da nassin hadisi ya nuna ya ce karijan ila safar mutum ya fito ne don yin tafiya to idan ka tashi yin tafiya sai ya karanta wannan addu'a abinda annabi kira da aminci tsar tabbata a gare shi ko shine kabbara salasa yana yin fara yin kabbara sau uku ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ina fata an fahimta sun makala sannan sai ya ce subhanallazi sakhkhara lana hadha sarki ya tabbata ga wanda shi ne ya tsare mana wannan abar hawar da muke ta yanzu shi ne dama an ce sai mutum ya rubuta ya karanta wannan addu'a ba ma kunna lahu muqrina ba mu kasance masu iko da damar sarrafa wannan abin hawan ba ba da ban yasa yawar Allah madaukakin sarki ba wa inna ila rabbina lamun qalibuna hakika mu zuwa ga Allah madaukakin sarki ake ne da mu idan mun bar duniya anan malamai suke cewa wannan addu'ar wannan gabar tana cike da tauhidi kwarai da gaske ma'ana yadda kowa ya san tafiya tafiya tana cike da abubuwan da yake na haɗari mutum ya san lokacin da zai je tasha shiga mota ko ɗau mota daga gidan ke fita amma abubuwan da duk za su faru a hanya mutum ya sani mutum bai sani ba wannan tafiyar da kai ka san za ka dawo ko baka dawo babu wanda ya sani mutane da yawa sun fita daga gidansu sun sallama da iyalansu an fito an rasa su sun ji amma ba su dawo sai dawo su aka dawo da su ba haka bane wasu sun shiga cikin jirgi sun yi tafiya jirgin ya adamin da su aka masarar saboda haka tafiya a bace mai cike da haɗari kwarai da gaske to kullum idan mutum zai tafiya ya rinka kawo a ranka cewa wannan tafiyar komai zai iya kasancewa ta Allah ya fi iya kasance saboda ka sai mutum ya rinka kawo wannan abin da yake kasawa inna ila rabbina lamin qalbi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki za a mai da mu idan ta Allah ta kasance a kan da nake Allah mu kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce Allahumma inni Allahumma inna nas'aluka fi safrina hadha albirra wat taqwa ya ubangiji muna roƙanka a cikin wannan tafiya tamu albirru wat taqwa muna roƙanka albirru da at taqwa waɗannan kalmomi guda biyu suna zuwa galibi a tare a wasu guraren malamai suka ce kalmomi ne guda biyu da idan suka zo a tare a haɗe a waje guda to kowace za a ba ta fassara ta daban albirru sai a ce shi ne biyayya ga Allah maɗaukakin sarki attaqwa shi ne a kauce wa saba wa Allah maɗaukakin sarki idan suka zo a tare ke amma idan kowace ta zo daban-daban albirra ta zo daban attaqwa ta zo daban to kowace sai ta ɗauki ma'ana kowace ina fata amfani kamar yin alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki sai wata awalu alal birri wa taqwa wala ta'awalu alal ismi wal ithmi kun ga tare suka amma idan sun zo daban-daban to kowace sai a ɗauki ma'anar kowace a bauta shi ne malamai suka ce idan taraka ijtama'a wa idan jama'a ijtaraka haka idan taraka idan suka rabu ijtama'a to sai ma'anar su kuma ta in kowace ta zo ita kadai to sai ta ɗauki ma'anar su gaba ɗin su su biyu sai ta bauta amma idan ya kasance sun zo gaba ɗayan su shi ne idan sama'a ta iskara ƙasai kowace kuma ka bata ma'anar ta daban da ina fata ku to Allah mu kira da amince ta tabbata a gare shi yana roƙon Allah madaukakin sarki a wannan tafiya da zai yi a ya bashi duk abin da zai kai shi zuwa gari masa da'a sannan ya tsare shi daga dukkanin abin da zai kai shi zuwa gari zuwa ga abin da yake saba masa shi ne abin da ake nufi da اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى sannan ina roƙonka ya ubangiji daga cikin aikin da zan yi daga zuwa tafiya ta zuwa dawa na na yi aikin da za ka yarda da ni ma'ana aiki na ibada kala kala ne kowane ɗan adam zai irin nasa aikin amma kowane aiki ne idan ya Allah zai yarda shi ba kowanne bane to kai yanzu kana roƙon Allah madaukakin sarki ya baka dama ka yi aikin da za ka zai yarda da kai shine abin da mutum yake da Allahumma hawwin alaina safrina اللهم هون علينا سفرنا هذا annan kira da aminci tsara tabbata a gare shi ci gaba da cewa ya ubangiji ka sauka kamar wannan tafiya ta mu dukkanin kunci da tsanani da ke cikin tafiya Allah madaukakin sarki ka sauka kamar tafiya tana kamar da na faɗa baya tana ɗauke da abubuwa da dama tana cikin tafiya ta je tsakiyar daji babu gida ga babu gida baya ita motar ta tafi da ta tafi ta ku duba cikin ku duba mutu daga babu ta kaya ta da za a yi kuma ina ya ku ɗauki taya ina ya ku ɗauki taya ku zo ku ta kai to duk irin abubuwa na ɗaya daga cikin mu bala'o'i da tsananin na tafiya kuna cikin tafiya Allah ya kiyaye sai da yan fashi sun tara mutane alal kalla waɗannan yan fashin ko da ba karasa zuwa gare su ba sun jiya kowanne ɗaya daga cikin tafiya da ban su wata wannan faɗuwar gabar da firgici da tsorata da mutum zai shi kansa menene bala'i da abubuwa da yawa da tafiya take cikin duk mutumin da ke tafiya tafiya ya san wahalar tafiya tafiya ko ba waɗannan abubuwa ka yi tafiya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ko daga wani gari mai nisa zuwa wani gari za ga gani idan ka dawo a gidan ka dawo irin ɗan tafiya ta ɗan gari da ake gani cikin shiga jirgi sun mutu talatin daga lagos ka biya ce da kana sai za a yi mutum da shi za a yi mutum da shi ana jiran ina lagos amma ga nan da mutu talatin kare daga cikin zai ya fito su ciki ya hau jirgin da muke tashi sai zan sai yayi kallon an samu irin wannan sauki amma an mutu in an mutu haka tafi Lagos kan alal kallon sai awa goma sha biyar ko awa goma sha ana ta gudu da shi a cikin mutu Allah ya kiyaye annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce Allahumma awwin alaina safar safarana hada Allah ya sauka kama mana tafiya tamu waqi anna bu'udahu sannan kan nade mana nisan da ke cikin tafiya Allahumma anta sahibu fi safin ya ubangiji kai ne ma'aboci a cikin wani tafiya tamu wal khalifatu fil ahli kai ne kuma mamayi halifa a cikin iyalin da mutum ya bari malamai suka ce wannan gabar tana dauke da tauhidi kama yadda ta ba ita ma take dauke da tauhidin da take dauke da shi shine Allah madaukakin sarki shi ne yake tare da kai kana roƙon Allah madaukakin sarki kasance tare da kai lokacin da kake cikin tafiya duk wani abin da zai same ka na rashin jin daɗi Allah ya kare ka Allah ya kiyaye ka Allah ya aminta da shi sannan kuma a gefe ɗaya ka bar iyalinka da ƴaƴanka da matanka a gida shi kuma zai kare maka su Allah da yake tare da kai a wajen tafiya ku shine kuma zai kare maka iyalinka da ke da ke ina fata ku shi ne abin da malamin ke cewa mai iya Allah yana tare da mu a kuɗi duk inda kake Allah yana tare da kai Allah ya tare da mutanen da suke India mutanen da suke America mutanen da suke Nigeria mutanen da suke kowanne sassa na duniya Allah yana tare da su a lokaci guda kuma Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai saboda tarayya ce da yake da yake da ita da iliminsa da buwayensa da kudurarsa saboda haka Allah maɗaukakin sarki a mai iko ne akan dukkanin komai kada wani yake su a'a ya zai Allah maɗaukakin sarki yana tare da ni kuma in ce ya zama halifa na a cikin iyali kaga wanda ka kamanta Allah da kanka yadda idan kana nan wajen kaga baka cikin gidanka yanzu yanzu abin da ake a cikin gidanka baka sani haka ne amma Allah madaukakin sarki haka yake ba haka yake shi Allah madaukakin sarki yake ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'un wala khamsatin illa huwa sabitun wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina man wanda Allah madaukakin sarki yake huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke Allah yana tare da ku saboda haka mutum yana nuna tawakkali cikakken tawakkali zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ubangiji wannan tafiyar da nake yi duk abin da nake jin tsoro Allah ka amince da ni Allah ka kasance tare da ni ba wai Allah ya kasance yana tafiya tare da kai kamar da kake tafiya tare da abokin ka ba a duk abin da zai zama mutum tsoni a wajen Allah ya dauke maka sannan gida kana jin tsoron iyalin ka ba iyalin ka ba mata ka ba yaya ka ba dukiyar ka ba kaza wa zai kula ma da kuma sai ka mika su wal khalifatu fil ahli Allah kai ne zaka zanto halifa na a cikin iyali duk abin da nake jin tsoro zai faru ga iyali na Allah ka kare ni shi kare faru in dawo in ga wani amara ina fata fi wannan shine abin da ake nufi Allahumma inni a'udhu bika min wa asa'i safr ya ubangiji ina neman tsarinka daga bala'o'i ko tsananta tsananta na tafiya alwafa ai ashidda wal masa'ib shine tsanani da musulmi da ke cikin tafiya Allah ina neman tsarinka daga su Allah ka tsare wa ka'abatul manbar da kuma abinda bawa yake cewa mugun gari suna Allah ka tsare ka dawo gida kai mugun gari ko a tafiyar tata kai mugun gari kana cikin tafiya sai a da ayan kwanta-kwanta kada ba mugun garin goton ne da abubuwa suke ta faruwa yanzu musamman a wannan bangare a bangare na mai arewacin najeriya mota tana cikin tafiya kawai sai a tsare ta sai a kwashe mutane cikin gaba ɗaya sai a tura su dangi gaba ɗaya gawa mota ce irin haihu da ɗaukar mutum goma sha ko doguwar mota ce irin da don kwanakin baya kwanakin baya irin wannan mota suna kare yanzu alal allah duk wanda suka shiga lalburu sai ta ta mutum nawa da yawa da yawa to a ce gaba ɗayan su duka an tsere su an samu zubin daga an ce duk mutum su gida an ban mota ita kaɗai duka kowanne sai a je a kai ta can wani waje a je a tsere ta can cikin daji sai a ɗauki a rinka bugawa ko kowa sai iyalin ya kawo miliyan kaza ko kowa sai wani nasa ya kawo miliyan kaza idan baka kawo ba za a sa bindiga na ƙarfi mutane da yawa wanda suka shiga da irin sarkar sun gani da yawa a gaban su idan suna irin tattaunawa da iyalan wasu ba su samu damar abin da suke so ba ko kuma su iyalan nasu iyalan waɗancan ɗan suka ƙoƙarin haɗa kai da ɗan sanda suka gano wallahi su ne da an fito da mutum an sabon daga amari kana ji kana ji akwai mugun jin da ya wannan to duk irin wannan abubuwa idan ya kasance mutum zai tafiya ga addu'a daga manzon Allah kira da amince shi harkar baka za ga sai an gama abin sai ku zo ku ko kuma sai kun wuce sai a daɗe hannu Allah maɗaukakin sarki zai bar kariya insha Allah cewa da galibi galibi Allah maɗaukakin sarki kan jarrabe mu da wasu musulmi sakamakon ayyukan da muke aikatawa sannan kuma da barin sunna ta manzon Allah tsira da amince tsara ta ta gare shi wallahi galibi yanzu wani yana tafiya kusan ko da yake sana'a ce tafiya duk sati ko duk bayan wata zai tafiya amma wallahi bai sanya addu'a ba bismillah zai fito gida bai sanya haka zai fito daga sassa da suka tafa ya zai shiga mutane kawai babu wata addu'a da zai sai da Allah idan wani abu ya faru da shi kaga alal Allah akwai kaddara amma kuma akwai ne sai ka tafi sai ka addu'a ce ta manzon Allah kira da amince tsara ta bata gare shi idan tawakkali ne da sare Allah madaukakin sarki zai ba mutum kariya ta kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma kalli addu'a da yake doguwa idan zai tafi dan ya samu kariya daga Allah madaukakin sarki ba annabi kira da amince ta tabbata a gare shi wata dacewa wani a mu muka fi dacewa ne saboda yadda Allah madaukakin sarki yake kula da annabinsa sai baya kula da kai yadda yake bashi kariya sai baya bashi kariya haka yadda ya ɗauki alƙawarin zai ba shi kariya ta musamman kai da ɗauki alƙawarin ya ba shi wannan kariya ba haka ba ne annabi kira da aminci kira tabbata a gare shi manzon Allah Allah madaukakin sarki ya ce masa wallahu ya asmuka min an-nas Allah ya ɗau alƙawarin zai ba shi kariya daga mutane da ya kasance annabi kira da aminci kira tabbata a gare shi bai ne suke suke suke yin duki idan waɗanda suke suka kwana a gidan annabi kira da aminci kira tabbata a gare shi suka kare sai su tafi gobe sun yasu lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar wallahu ya asu muka min sanan da Allah ya kowa ta gida bai kanta Allah bai kanta ina fata an kuma amma tare da haka annabi zai fito ka kalli abu a bai kanta wa ka'abatu mamar shine mugun gari sawa'un idan ka dawo gida ne ko kuma akan hanyar ka tafiya ko akan gari wasu in منقلب في المال والأهل والولد da kuma mummunan dawowa almankalib shi ne arrujo shi ne dawowa da kuma kai mummunan dawowa ma'ana ka dawo ka tarar da wani abu mummuna a cikin iyalinka ko dukiyarka ko ƴaƴanka misali mutum ya dawo ya tarar da ya ya yi tafiya ran lafiya ya dawo ya tarar da mara lafiya an kai shi asibiti ya dawo ya tarar da mutuwa a ya dawo ya tarar da cewa ga gida ya ƙone ya dawo tare da wani bala'i daga cikin bala'i da zai kaga mutum hankali yana roƙon Allah ka sarki ya kare da ya kare mutum to dan uwan kalli wannan addu'a da kyau da Allah akwai abin da baka fassara ba na alkhairin duniya da lahira babu abin da kake bukata na alkhairin duniya da lahira a cikin tafiyar da dawo ka babu abin da wannan addu'a ba ta fassara ka ɗauke ta daga farkon ta zuwa ƙarshe ka bakwai ta ɗaya bayan ɗaya ka gani babu abin da Allah bai sa maka a cikin ta saboda haka sai mu kiyaye ba kuma wai sai a kai ne direba za ka rasa wannan direba a'a in dai tafiya za ka yi da zarar ka shiga cikin mota ka zauna da zarar ka zauna a kan kujerar jirgi na sama ko na ƙasa da zarar ka zauna a kan jirgi ko na ruwa sai karanta wannan addu'a abin da ake bukata ka tana kamar haka subhanallazi sakhkhara lana hada bayan ka karanta Allahu akbar ko uku kenan ذكر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا سفرنا هذا واقض عنا بؤده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعطاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد شكرا نعم أي بكا يا رب أيواني jiro da suka dace samu karin ta take shahada da Allah idan mutum yana yadda ya dace wannan addu'a ya samu alkhairi ko bai samu ba to raka abubuwa wanda bai shi zaki da mai mutum da zama mutum da shi yanzu yadda ake yayin kunna kiɗe kiɗe da sauran wata waka ba kowace nake kana yana kusan lokacin da ta dace da Allah ba ka bane kuna da wani mai jawo a kusa da shi kullum kiɗa yake kunna ba ya da zaka da kaga zaka da Allah ya rage shi ya yake shi da ya rage kai zaka da ana ta waka ana sai ana sai tara na kawai daga kana rera wata makana za ka da ke waka a banza a wani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi addu'ar manzon Allah kira da Allah ta tabbata da shi addu'a ce fa da ta fito daga bakin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ai bakin bakin an ce maka dace wa idza raja'a qalahunna wa zada fihinna sannan idan manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi dawo daga tafiya a sai fa irin wannan addu'ar da ban karanta yanzu to ita ta dawo ma sai ƙara da wannan da ƙarin da yake shine sai ce ayyuna sa'ibuna abiduna li rabbina hamiduna shine aibuna muna masu komawa ai rajiuna muna masu dawowa zuwa ga Allah madaukakin sa'iduna muna masu tuba ga Allah madaukakin sarki abiduna li rabbina muna masu bauta ga ubangijin mu hamiduna muna masu godiya wannan tafiya da kai ba za a rasa ɗan abubuwa da kai marasa kyau kalle-kalle ɗan taɓa-taɓa ko dai abubuwan da ba a rasa ba shi yadda ɗan adam yake baya rabo da ɗan kaucewa hanya koya to lokacin da ka dawo yanzu zaka dawo cikin iyalin ka cigaba da rayuwa wancan abin da ka baro a baya mala'iku sai da gafirin ka da za a yi gobe kuma shi ne kake roƙi gafarar Allah madaukakin sarki shi ne suka ce ayibu ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun ka duba ka duba su duniyoyi masu daɗi ɗin yayan uwa masu daɗi ko da abaki tana da daɗin fa ayyuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamiduna to raka wannan dan uwa wanda ya haddace to alhamdulillah wanda kuma bai haddace ba daga yanzu kun ga aiki ya same ni sai mu zo nan ne kari mu haddace su tun lokacin da tafiya ta kama mu alhamdulillah mun samu kokarin da insha Allah ta'ala sai mu karanta muna da kyakkyawan zato Allah subhanahu wataala zai ba mu kariya da kiranci Allah ƙari kare wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya da shi a cikin ingantaccen littafin wa an abdullah ibn sirdi radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi na biyu an karɓo shi daga ɗaya daga cikin sabai na annabi kira da amince kara tabbata a gare shi ne shi abdullahi bin asarjis ko sirjis qala yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah kira da amince kara tabbata a gare shi ya kasance idza safara idan zai yi tafiya ya ta'awwazu min wa asa'is safar yana neman tsari daga bala'o'i da tsanance-tsanance da suke cikin tafiya wa ta'abatul munqalabi da kuma a mummunan dawowa wal hauri ba'da al kauni wal hauri ba'da al kauni kun ga wannan jumla babu ita a cikin wannan ko cikin taurin al hauri ba'da al kauni da dawowa daga da'a bayan mutum ya zama kai mai da'a ma'ana daga zama mutumin banza bayan da mutumin kirki ne daga da'a zuwa rashin da'a shi ne al'awar ma'ana ka yi gaba sai kuma kai baya ina fata ku gaba a cikin da'a shi ne za mu zama na zai fasara mana mutum yana tsaye wajen ban Allah subhanahu wata'ala kawai kuma sai tsinci kansa yanzu abubuwan da yake yadda yanzu misali da zama ɗan kaɗan shi ne kwanan da muka baro watan azumi ko wata ina ji ban bota ɗaya bai dan wani abu da baro watan azumi gaba ɗaya haka ne yanzu dan Allah idan mutum bai mu gaba ɗayan mu dukkan mu bacci kowa ba dan Allah wane ne abin da yake yi a cikin azumi yanzu irin ke shi da wuce azumi zuwa yanzu da Allah waye a cikin mu abubuwan da kake a cikin azumi na karatun alkur'ani da sallolin nafin fili da sadaka da duk abubuwan da kake na alkhairi da Allah waye bayan azumin nan ya ci gaba da yin su duka to bari mu da kowa yake rabi da Allah yake rabi babu al-hawl ba'da al-qawl kore da gaske to annabi ne mai tsari yake da irin wannan shine ko da yaushe abin da ake so addini ci gaba ake bukata yadda kake yadda kake dan kasuwa kullum zaka je ka buɗe shagon ka da Allah matsayinka na dan kasuwa kullum ne kake bukata a jarin ka ya kasa ko ya sama idan jarin ka naira miliyan ɗaya ne nan da shekara biyu ko kake zama nawa miliyan biyar daga miliyan biyar sai zama miliyan goma daga miliyan kullum haka haka ke so ba lokacin da duk jarin ka kai lissafi a shekara kaga ya dawo naira dubu ɗari biyar daga naira miliyan ɗaya dan Allah wani hali ya ka shiga tsakanin da Allah wani irin hali ya ka shiga to me yasa ba ma jin haushi idan muka daina aikin alheri muka dawo muka dawo aikin da alheri irin wancan haushin da kake ji lokacin da jarin kai kasa tsakani da Allah kana jin sa idan ka daina wani aikin alheri tsakani da Allah eh annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yana wa ɗaya daga cikin sa bai faɗa sai kace mata la takun mithla fulani kana yusalli bil layli tafaraka وكان يقوم كان يقوم الليل فترة فترة قيام الليل annabi ke kuma fita da sakacce ka zama irin wani ya kasance yana sallar da rike ne annabi yake masa faɗa cewa kada ya zama irin da ko da yake abin da ake so a cikin ayyukan ka na da'a shi gaba ake so ka rinka samu da kana yin sallar walha in sai ka dole wannan tashin hankali ne kana yin shafa'i da wuturi sai ka daina wannan tashin hankali ne kana azumin litinin da alhamis sai ka daina wallahi tashin hankali ne wannan abin da ka rasa wallahi ya fi a ce jarin ka na miliyan ɗaya ɗari gaba ɗaya ya ya ya ya fi haka dan na san insha Allah ta'ala idan kana shiga kasuwa da kullum Allah zai taimake ka wasu kullum jari ne amma wani abin da yake da alaka da imani yanzu idan aikin alkhairin da ka daina ka da ka daina yinsa kafin ka dawo ka ci gaba idan ma za ka dawo ka ci gaba kuma sai Allah ya auren ka ya kenan kullum abin da ya kamata bar gane shi ne kuwa kullum minti ɗaya da kake da shi a rayuwarka idan ya wuce shi ko na minti ɗaya har abada ya wuce ba zai ƙara dawa shi wannan wani minti ɗaya da ya wuce ba shi bane ka ƙara ganin wani a gaba wannan irin amma ba shi bane ko kuma ba haka bane to kada bar kwata da lokacin ne duk abin da kake na alkhairi yau ƙari da ka shiga kada bari wani abin duniya zai ɗauke mana hankali ko kuma shi ɗan ya ja mu je ku ku koma sai dai mu riƙa yaban wasu wasu suna abin alkhairi da sauransu bari ka kwari magamu ma ana yi to shi ne abin da ake nufi da alƙawar ba da alƙawar ma'ana mutum daga tauhidi ya kuma shirka daga sunna kuma bid'a daga da'a ya kuma ma'asi wannan ba abin da ake bukata ba Allah subhanahu wataala ya tsaye da mu akan wannan kuma bibi annabi kira da amince tsara tabbata a ganin shi ne tsaye da wannan wada'awatu wada'awatu mazlumi sannan annabi kira da amince tsara tabbata a ganin shi ne tafiya yakan yi yakan roƙi Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga ne daga addu'ar wanda aka zalunta ma'ana kada ka zalunci wani ya maka muguwar addu'a kada ka da kai a matsayinka na matafi addu'ar ka a bakkar baki addu'ar ka a bakkar baki dan matafi yana ɗaya daga cikin mutanen da ake sa rai za ka karɓi addu'ar to amma idan ka kiyaye abubuwan da suke sa a karɓi addu'a ba abubuwan da suke zuga ka karɓi addu'a kada kuma ta hadisin wancan mutum da annabi ke bamu labarin aka agbara da kuni safara kaza da kaza da sauransu daga tun annabi ke kuni safara yana tsaye da tafiya da ya ƙulu ya rab ya rab da annabi ya ce wa mat'amuhu haramu wa mashrabuhu haramu wa malbasuhu wa ghuziya fa anna yustajab haka annabi ya ce fa anna yustajab lahu wai taya maza amsa masa addu'a to kun ga duk wani abin da ka sani na shar'an karba da wannan mutum ya ya ya cika ash asa agbara yayi duk duk da cikin kura yana cikin wahala mutumin da yake cikin tsanani yana ɗaya daga cikin mutanen da suke addu'a Allah ya karba Allah ya ce amma yujibul mutarra idza da'ahu ya yashfi su'a wa yaj'al kum khulafa al-ard wanda yake cikin tsanani waye yake amsa masa addu'a sai idan ya rike kun ga ash asa agbara ya tsiri safar yana tsawon da tafiya ɗan kanta tafiya ɗaya ne daga cikin shafin amsa amsa abdu sannan ne ya muddu ya gai ya tsara ya ɗaga hannayen da zuwa kan tauhidi wa ya ƙulu ya rab sannan ya ba wa Allah subhanahu wata ta'ala matsayinsa na rububiyya shi ne mai halitta shi ne mai bayarwa shi ne mai azurtawa shi ne mai ciyarwa komai na Allah ne biya da wani ya rab ya rab ya ubangiji ya ubangiji amma sai annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi cewa matsamuhu haram abin da yake cikin haramun abin da yake sawa a cikin haramun sai wago ziyar abin da aka ciyar da shi ba haramun sai Allah da ke fa Allah ya shiga mu sai amma za a amsa maka sai to kisa duk lokacin da mutum yake cikin tafiya ɗaya ne daga cikin wurare da ake sa ran an sa addu'a amma idan ka kauce abubuwan da suke hana a amsa addu'a mutum Allah subhanahu wataala ya san mu a wannan zan annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yana roƙon Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi daga addu'ar wanda aka zalunta dukkanin mutumin da ka zalunce shi ko ka dan ka karfin ka ko dan kana da wani wanda kake gani zai iya shigan maka fada a zalunce shi ko ya kwatan maka abin da ba naka ba a baka ko da duk wata hanya da za ka iya don ka zalunci wani ko ka zalunce shi a jikinka ka dake shi ko ka sa a dake shi ko ka zalunce shi a zalunce shi a dukiyarsa ka kwace masa dukiya ko ka karɓar masa dukiya ka cinye ko abin da ya kama da haka ko duk wani nau'in zalunci annabi kira da amince kara tabbata a gare shi ce duk mutumin da ya addu'a in dai zalunta sa aka yi Allah maka sai sarki zai ba wannan addu'a ta ta hanya ta je zuwa gare shi ba ta da hijabi haka haka annabi kira da amince kara tabbata a gare shi da'awat al-mazlum laysa bainaha wa bain Allah hijabun haka manzo Allah ya faɗa addu'ar wanda aka zalunta babu hijabi tsakaninta da Allah madaukakin sarki Allah da kansa zai ce wallahi la ansuran nafsi walau ba'da ku bi izzati wa jalali la ansuran nafsi walau ba'da ina rantsuwa da izzata da buwaya ta sai na ce miki wannan addu'a ta wanda aka zalunta ko da bayan wani lokaci ina fatan ku kaga wannan dole ne mutum ya nemi tsari da addu'ar wanda aka zalunta ko da ba a cikin kai an tafiya ba shine wa yake cewa tanamu aynata والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله للكم إذا كنت كان تبكي كنا معينات كان تبكي كاتك ذلك كان تبكي هذه shi kuma wanda ka jalinta yana farki yana ta addu'a Allah ka saka Allah ka bi min haƙƙina Allah ya isa ban yafe ba annabi kira da muke mawaki ce idanuwar Allah subhanahu wata'ala ba ta bacci ko Allah yana bacci la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah baya bacci saboda wallahi Allah ta mata ce shi ta ai uwa ɗaya daga cikin abin da nake mana wasiya da shi shi ne kabiri ya miki wallahi ko mai kankanta ganin shi kabiri duk ibadar duk sallar duk yadda kake ganin sai mutum yake ne wallahi zalunci zai hana ka zai hana ka shiga aljanna wallahi duk abin da ka samu na ibada da sauransu za a kwace kana ji kana gani a baki a ba wani wani ma mutumin banza ne a duniya ya yi tarholiyarsa an ɗauko ladanta maɗuɗu an je an baki to da Allah shi kuma kawai sai ka ga an ce masa ba aljanna ina ruwan Allah wallahi kuwa an ɗauko ladanka da yawa an baki sai kana ta sallah alhamdulillah kana gyara mai sallar ka kai ka kyau kai kiyamar ne kai azumin na falaka da komai alhamdulillah yana canje canje lahira na sai ran ɗauko abubuwan da duk kai ne mai kyau ɗin ana ba mutan ana raba musu yana da wallahi kowa sai an biya shi abin da ka zama ba wanda zai haƙuri sai ya ba ya fi a wannan ranar uwa wani babanka ne wani ɗanka ne wani ɗanin babanka ne wani ɗan uwanka ne wani abokinka ne wani kaza ɗinka ne wallahi babu yafiya wallahi sai ka biya wallahi ta da bai za ka biya ladanka za a ɗauka a baki in ba ka da shi a ɗauko alhakinka laifin can da ya yi ya yi zina ya sha giya ya yi kaza ta ɗauko a jirga maka wallahi kuwa kai ba ka ba ka zina ba ka sha giya ba ga laifin zina da idan kan shan giya a kai zalunci ke ya ubangiji Allah ya mu da zalunci annabi kira da aminci kara tabbata a gare shi shi ta idan zai tafiya ɗaya daga cikin abin da ke da matsayin da shi shi ne da watan mazlumi addu'ar wanda aka zalunta wasu ilmanbar da kuma mummunan gani fil ahli wal mali a cikin iyali da kuma dukiya rawahu muslim wannan bi imamu sun yi haka za huwa fi sahih muslim wannan yadda makarantar shi da lafazinsa haka yazo a cikin sahih muslim malai ce alhaul بعد الكون wannan kalmar da aka faɗa ko kuma ne da aka faɗa cikin hadisi bin nuni kalma ta bin alkauni haka za ku ga bin kauni alkauni ko to ya zo da alkauni waka za rawahu tirmidhi wannan sa'i qala tirmidhi wa yarwal kaun bil ra'i haka na imamu tirmidhi da imamu nisa'i suka rawaito da bil kauni amma imamu tirmidhi a cikin tawar rawaye sai ce akwai ruwaya da aka rawaito da alkauni badala alkauni ma'ana ya zo alhauri ba'adal kauni ya zo kuma alhauri ba'adal kauni an fahimta kowanne ya ne shi ne abin da malaka ke gaya mana ya ce wakilahu ma lahu wajen dukkanin lafazin guda biyu da alkawari da alkawari duk kowane su kowane yana da fuskar da za a iya fassara shi da ita alal ulama malaka malamai suka ce wa ma'anahu bin nuni war ra'i jami'an ma'anarsu a dara'u din da yazo da nuna din dukkan su abu ɗaya suke nufi shine ar-ruju'u min al-istiqamah shine mutum ya dawo daga tsayawa akan bin Allah subhanahu wata'ala da yake ya daina wannan awu ziyada ko kuma ƙarawa da yake a cikin ayyukansa na ibada kullum ƙarawa yake a cikin sallarsa da azuminsa da sauransu sai ya dawo daga wannan ya daina yi ilan nafsi zuwa ga kawaya abin da ya shafi ayyukansa na ibada ina fatan da kun ga shine alqawli alqawli ba'da alqawl ko kuma alqaw alqaw haka ne ko alqawli ba'da alqawl haka قال يتي قالوا ورواية الرأي مأخوذة من تقليد الإمامة malamai suka ce ruwa da ta zo da ra'i da aka ce al'auri ba adal kauri ya ce ma'akubatun min takwirin imamati an ciro kalmar alkawar din ne daga takwirin imamati shi ne naɗa ne rawani na ka ce takwirin imamati ne yadda ake naɗa rawani kun ga rawani ai haka ake faro shi da kaɗan ko sai a rinƙin gaba ana naɗa shi ana naɗa shi yana ƙara ne yana ƙara yau gaba ko yana ƙara gaba da shi ruwa lafuwa wa jam'uwa shi ne yadda ake naɗa shi ake tattara shi a waje ne warwaya ta nuni nuna kauni shi kuma da zo warwaya nuni daga kauni alkauni masdaru kana ya kunu kauni masdararsa shi ne kana ya kunu kaunin idan waje da wasu takarra idan aka samu abu kuma ya tabbata aka ce kana kaza ma'ana abu kaza ya kasance ya tabbata a wajen ina fatan fahimta abinda da ke so ga mana shine da alkawar da alkawar dukkan su ma'anar su daya shine mutum yayi ne mutum yayi baya bayan da yayi gaba Allah ya samu dace hadisi na karshe wanda aka zamu dakata insha Allah ta'ala wa an ali ibn rabi'a qala an karbo daga ali dan rabi'a yace shahidtu ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace na halicci wajen ali dan abi talib ɗaya daga cikin kulafa urashidun yadda Allah ta tabbata a gare shi a utiya bi dabbatin liyarkabaha an kawo masa a bar hawa dabba don ya hauta falamma wa ba'a rijlahu fil rikabi lokacin da sayyidina ali ya tsora kafarsa akan abar hawa kamar ka ce akan da sunan abin da ake tsora kafa din nan kamar kalli a tsahuki lifafa ake sunan ko menene mata wa duki da hutai da lokacin da tsora kafarsa a kan wannan abin da ake takawa a hudu shi kare kala sai ce bismillah sai bismillah falan mastawa ala bahariha lokacin da sai bila aliyahu kan aban a wannan dabba ya je ta a bayanta kala sai ya ce alhamdulillah thumma qala سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون شكرا كون الدعاء ثم قال سميتي الحمد لله ثلاثا يقول ألا تؤكد ثم قال الله أكبر ثلاث مرات سمي كبر سوءك ثم قال سمكم شيء قال دون الدعاء سيتي سبحانك تركي يا تبتا مك يا أبيدي إني ظلمت نفسي حقيقة نا ظالمت كنا إترافي كنا يقوى Allah ba kai sarki yana son in itirafi da mutumin da yayi laifi zai nemi gaba shi ne mutum ya yarda shi ne laifi ya jinjina wa kansa laifi ta mutum ne gafar Allah yana son wannan Allah yana son wannan shi ne itirafi kaga inni zalamtu nafsi hakika na zalunci kaina ko kalli su yadda istighfar abin da yasa ake ce masa yadda istighfar saboda itirafin da ke cikin abun ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi zambi ina tabbatarwa da cewa ni ne laifi ina tabbatar da laifi na a kana ubangiji haka nan ku kalli tasbihin da annabi Musa alaihi salam ya lokacin da kibiya ya shi la ilaha illa anta sai ne subhanaka inni kuntu min az-zalimin kun ga sai in kira ki akan cewa ya zalunci da sai abin da ba zai ba Allah madaukakin sarki ya fitar da shi daga halin da yake kusa lokacin da ka tashi zaka nemi gafara ko za ka yi addu'a Allah madaukakin sarki yana so ka rinka intirafi da zunubi sai ibn abubakar a ko sai ibn abubakar ko ko ko a abbas ibn abdul muttalib sai daga su ya nemi annabi kira da amince su aka tabbata a gare shi ya masa istighfar da zunubi da man gafara abinda annabi kuma ta shine Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyu na ba zan iya tunawa a cikin suwane ne ba ko dai sai na bakar siddiq kalli matsayin sa a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sai shi ne wanda zai kasance a cikin kogo lokacin da Allah madaukakin sarki a lokacin da cikin jira daga masa zuwa mu shi ne babban amininsa shi ne surukin shi ne halifarsa na farko ko kuma abbasin abdulmutalib shi ina suke da manzon Allah ya suke da shi dan uwan mahaifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullah ko ya man istighfarin da zan yi ko kuma addu'a da zan yi addu'a da ita a cikin sallah sai annabi ya karɓa cewa Allahumma inni zalamtu nafsi ya ubangiji hakika ni na zalunci kai zuwa ƙarshe saboda haka neman gafara Allah subhanahu wata'ala da itirafi abu ne da yake mai kyau ɗan uwa sai kasance mun sashi a cikin ayyukan to sai na ali lokacin da ya daidaita akan dabbata bayan yayi wata addu'ar ya ci gaba da wannan addu'a cewa subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli ka gafarta min ya ubangiji innahu la yaghfiru dhunuba illa anta haqiqa ba mai gafarta zunubi sai kai ya ubangiji thumma ba'ika kawai sayyidina ali yana gama karanta wannan addu'a sai aga ya sa dariya ko sai abu ya kan ilimi da ya sada fakila to waɗanda su wajen suka ce masa ya amiral mu'minina ya kai sarkin mu'minai min ayi shay'in da hikka me kuma ya fara kake dariya menene saka dariya saboda su ba su ga abin dariya ba mutum ya kan dabba ya yi addu'a kawai sai ka ga kushe da dariya kaga dole su tambaya qala bari ku ji amsar da sayyidina ali ba su yace ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa'ala kama fa'al kama fa'al ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa'ala kama fa'al naga annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi da ya aikata irin abin nan da kuka na aikata ma'ana ya dora kafarsa guda daya akan abin hawa dabba yayi bismillah sannan ya hau ya yi subhanallah ya karanta wannan addu'o'i ya kabbara guda uku ya tasbih guda uku sannan karanta subhanaka inni zalamtu nafsi zuwa karshe sannan sannan shi ma sai ya fashi da dariya kuma da hika sannan shi ma sai annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya fashi da dariya wa qultu ya rasulullah sai in ji sai da alake ni ma sai tambaya irin tambayar da kuka yi mutane ce ya manzon Allah min ayi shay'in bahika me yasa ka dariya ya manzon Allah me yasa ka dariya qala sai Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna rabbaka subhanahu hakika ubangijinka sai sai da ni Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya jingina Allah ma da shi ce na sani ubangiji domin ya girmama shi ya nuna masa matsayi ya ba shi wani matsayi na musamman hakika ubangijinka subhanahu wataala ya ajibu min abdihi yana a farin ciki ga bawansa idza qala idan bawan ya ce tsirni zunubi ya ubangiji ka gafarta min zunubai na ya alamu sai Allah madaukakin sarki ya ce shi bawan yanzu yana sanin cewa annahu la yaghfiru dhunuba ghairi yanzu shi bawa daman ya san cewa babu wanda yake gafarta zunubi ke ni ba wanda yake gafarta zunubi bayana to wannan abin yana kayatar da Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da bawa ya buɗe baki ne magafara ga Allah madaukakin sarki kaga fa dan uwan kalle da kyau laifin kai zunubi ta ya kamata a ce an kama amma sai kake ka tuba wannan tuban da kai sai Allah madaukakin sarki ya farin ciki da kai fiye da da fiye da da ai kada kuma da wannan hadisi da Bukhari da Muslim suka rawaito Allahu ashad bi farhan mun ce bata Allah madaukakin sarki yana farin ciki da tuban bawa fiye da mutumin da ya shiga cikin daji akan taguwarsa abincinsu yana kan taguwar ruwan shansu yana kan taguwar kuma yana yana kan yana kan taguwar kawai sai da mutago ya rasu yana cikin dajin da babu gida gaba babu gida ba kafin ya tsara su inda zai samu abinci ya rasu ya mutu saboda yunwa saboda haka yunwa ta ci shi ta ci shi ya je samu zai kwanta yana jiran ya karasa buɗe idansa da zai kawai sai ya gani sai ga taguwarsa a cikin kasar ga abincin sa ya dawo ga ruwan sa nan da saboda ɗan farin ciki saboda Allah ɗan uwa idan kai ne wani irin farin ciki zai da shi sai annabi ce saboda ɗan farin ciki shi wannan mutumin har sai da kuskure ya ubangiji kai ne ba wa rani ne ubangiji sai annabi ce akhta'a min shiddati farki yayi kuskure saboda ɗan farin ciki to wannan farin cikin da wannan mutumin zai yi farin cikin da Allah subhanahu wataala yake yi idan ka tuba ya yi farin cikin da wannan mutumin ne wannan misali ne kawai wannan misalul a'ala duk wani farin ciki da ka sani zaka idan wani abu farin ciki ya same ka to idan ka tuba ka daga hannu ka ce Allah ka yafe ni da zuciya ba fa kowane irin tuba ba ba tuban muzuri da yan uwa ba tuban muzuri tuba na hakika tuban gaske farin cikin da Allah subhanahu wataala yake ya fi irin farin cikin da zaka idan wani abu farin ciki ya same ka to shi sa annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi dariya saboda ne Allah madaukakin sarki yana mamaki yana jin daɗi yana farin bawon sai daga ne sai ka gabarta saboda Allah madaukakin sarki yana cewa yanzu bawa ya san dan babu wanda zai gafarta masa zunubin da kai saboda kace Allah madaukakin sarki ya gafarta maka zunubin idan aka gafarta maka zunubin ka kuma inda kai zunubin sai a kawo lada sai a sa a wani ba haka za a bai Allah ya samu dace wannan hadisi ɗaya daga cikin nau'ukan hadisi na ake cikin musalsal ke hadisi musalsal shi ne a kawo shi akan wata siffa guda ɗaya kun ga sai ibn ali ya yi wani abu kuma ya ce waye irin wannan abin manzon Allah kira da amince tsara kan barka shi ne hadisi hadisi musalsal shi ne imam al-bayquni yake cewa musalsalun kulma ala wasfil ata mislu ama wallahi ambanil fadl فذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم kun ga au ba'ada an haddakari da basu lokacin da da ke da annabi gama addu'a nan yayi dariya yi yace lokacin da annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya gama addu'a ta kuma ne dariya yi kun ga shine au ba'ada an haddakari da basu Allah ya samu dace wannan hadisi rawu Abu Dawud da Tirmidhi فقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث صحيح هذا لفظ أبي داود حديث دي إن تكون إن شاء الله تعالى كما أنا جامعة تكاتي تاتي من جوع إذن الله سبحانه وتعالى كم كم تاشي بابي نجرة أبدا ما كفت بيدي الله بما لا دنجبا لا تشكر لما كنتم الله سبحانه وتعالى يا تيمنا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته